Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fituwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله gode Allah da Allah ya sake hada mu a nan za a ci gaba da wato karantawa da fassara diwani kuma na kaulaha za kai ba malam shehu mansur Allah ya kara masa lafiya Allah kuma ya ya bar mana shi ba za mu sake yadda wani ya zo ya ɗauke shi ba ya kai shi wani wuri ba za mu yadda ba ba za mu kara yadda ba eh ballen tana abin zai zo ya hadu da lokacin karatu ba za mu kama yadda ba duk wani escape da za a ba mu ba za mu yadda ba yawa in dai daga litinin ne zuwa alhamis to wannan mun yadda amma duk wani abu daga juma'a zuwa ba za mu yadda ba yawa duk magan da za a gaya mana ba za mu yadda ba yawa kuma kowa zai ya haƙuri yawa kuma alhamdulillahi Allah ya kawo mana shi lafiya dama muna roƙon Allah ya kawo mana shi lafiya kuma jama'a mun ba ku haƙuri rannan kuma muna ƙara ba ku haƙuri abinda da rannan ba mu samu ba insha Allah yau duka za a yi qadawu ma fi zimmati dama na gaya masa insha Allah Allah ya taimake mu baki daya hata ya wasu fatih alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro Allah sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar maulanmu shehu salahuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur yau 24 ga watan fabrairu miladiya 2008 wanda ya daidai da 17 ga watan safar hijira 1429 Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin صلاة الله ثم سلامه والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة دعانيا من سلمى وليلى وقليلا لذكر الله من ذكر تبا قبله السلام لذكر الله لم يذكر الحق غيره ولا داري ولا أيام خير ما مرسلا لذكر الله تعروف عاديها عزته ولا داري والقلب سلامه تعالى لذكر الله زيدا بل جنان بنشره manzan Allah falaulahu la tulfi la ya damfa innahu manzan Allah walaulahu la arda ya tebe la zate manzan Allah wa man bi sifatil mustafa la kullahu manzan Allah wa asiru khairal kalki khairu muhassarin
بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azimi ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakun harful dal shehu yace harful dal
da aniya
shehu radiyallahu tabaraka ta'ala anhu yace kai ku raba ni min salma daga ambatan salma wa laila da matan nan mai suna laila wa kallila kai ba wai ni kaɗai ba kuma almajirai na ku karanta wa kawunan ku tazakkura rabbatil gada'ir yawan tunanin mata ma'abota gashi musjala abin kitsewa wato ita wannan salma da ita eh, laila suna daga cikin sarakunan kyau na duniya a zamaninsu akwai mata kun- kusan ɗari da aka yi wanda laraba suna rubuce da su a tarihinsu a zamaninsu ana alfahari da su ana buga misali da su in an ce ga mace gida ce ta kai salma ko ta kai wance ko ta kai wance a cikinsu akwai lubuna duk zaka shi ibrahim yana kawo su hindin da'abin sulaima zainabin fadima salma tandami duk zaka je yana kawo su to akwai lubna ita wannan lubna din akwai kaisu dan zarihu shine Allah ya jarrabe shi da santa kamar ya mutu a zamanin sa yayi mata kasidu iri daban-daban akwai lailal akhiliya banda wannan lailar da shi ya fadi Eh, shi kuma taubatu dan humayr shi ya so ta kamar ya mutu shi ma akwai azzatu ita ma a duniya a zamanin ta ba mai kyanta ita kuma akwai wani bawan Allah na ce da shi kusayyiru shi ya dinga santa shi ma kamar ya mutu yana ta waƙe-waƙe yana yawo yana wasa da ƙasa yana jifa da duwatsu akwai basniyatu ita kuma jamilu dan ma'amarin shi ne ya so ta shi ma shi ma ya mata baituka ya yi kasidu iri-iri sannan akwai zulfa'u ita ko mu'ammalu ya so ta akwai asma'u asma'u ko muraqqishu shine saurayinta kuma iko Allah duk soyayya da ake ɗayan ɗaya ne wanda suka samu suka yi aure soyayya ce aka dinga yi kamar a mutu akwai Fadima ‘yar munziru shi ko mura kishul afgar shi ne ya sota akwai afra'u shi kuma urwatu ɗan hizamu shi ya sota akwai hindin wanda amru ɗan ajlanu shi ne wato ya soyayya da ita akwai nahalatu aliyu ɗan udaimu shi ya sota akwai lazzatu sunanta kenan muhazzabu ya sota akwai mayyatu ita ma a zamanin ta ba mai kyanta ana ce- wanda ke neman ta a lokaci ana ce da shi zurrun matu akwai munyatu shi ita kuma kabusu yake santa akwai maila'u ita kuma muhabbalu as-sa'adi shi ke neman ta akwai mawiyatu wanda hatim yake santa akwai ummul banin ita ma a zamanin ta ba kyakkyawan mace kamar ta ita kuma wabdahul yaman shi ke neman ta akwai jumala ita kuma wato a amru dan diraru shi ke neman ta ina ji anan ne hausa suka samo jumala ne ko ya kai ofo to gashi dai akwai hamzata ita kuma wato namiru dan ah, taulihu shi ke neman ta akwai Nu- nu'uma badar yake son ta a zamanin akwai da'adin wanda shehu zaka je yana faɗin ta a diwani ita kuma amru shi ya neme ta akwai surayya ita kuma umaru dan abi rabi'ata shi ya neme ta akwai salamatu ita kuma ahwasu ya so ta akwai zainabu wanda nusaibu ya neme ta akwai fawzatu wanda abbas dan ahnafi ya so ta akwai umamatu wanda abu shaifi wato ya neme ta akwai sulaima akwai tandani to akwai wannan lailar da shehu ya faɗi a nan da anemin salma wa laila ana ce da ita lailal amiriya wanda ya neme ta shine kaisu dan mulawwahu to shi kaisu wato duk a cikin waɗannan da muka zana da suka yi soyayya ba wanda ya yi soyayya da mace kamar shi to waɗannan matan duk da aka zano saboda kyawun- kyawunsu shine shi Ibrahim yake cewa to ku raba ni da ambatansu kai kuma in kuna neman alkhairin duniya da lahira ku raba kanku da wannan saboda sharrin da yake ciki to ita wannan laila shi kaisu shi ya neme ta shi ne wanda yake faɗi ke cewa wajattul hubba ni ranan talazza qulubul ashiqina lahawa qudu wato na samu soyayya na tadda soyayya a cikin zuciyata kai ka ce jahannama wanda ainihin zukatan ma- wato masu kauna suke narkewa suke konewa saboda wannan yana faɗi yana cewa ilallahi ashku hubba laila kama shaka ilallahi fuqdanal wa- wa- wato faqadal walidaini yatimu yatimun jabahul aqrabuna fa azmuhu kasirun wa faqdul walidaini azimu yana cewa wai ina kai wa Allah kuka soyayyar da nake wa Laila na rasa inda zan yi da ita na rasa inda zan sa kaina Allah na kawo kuka kamar yadda mara yake kawo kuka idan iyayensa sun mutu Allah ƴan uwana sun mun wauta sun hana ni ita sun jefe ni da kalmomi ga kasusuwa na baki ɗaya duk sun rididdige sun zama toka yace wai uhibbuki hubban law tuhibbina mislahu asabaki min wajdin alayya jununu wasirti bi kalbin ashi amma naharuhu fa huzunun wa amma lailuhu fa aminu yace laila ina son ki soyayyar da da Allah zai sa miki misalin irin wannan san da nake miki to da wata irin kauna da ake ce mata wajadu za ta taba zuciyarki da sai kin haukace saboda ni to da kin ga zuciyarki sai ta wayi gari wato da rana cikin bakin ciki da daddare kuma cikin numfashi sai dai ki ta nishi kina kukan zuci yace wai يقولون ليلى بالعراق مريضة فأقبلت من مصر إليها أعود فوالله ما أدري إذا أنا جئتها أبرئها من دائها أم أزيده وي yan uwana na je na same su ina so in je wurin Laila sun hana zuwa sun ce wai Laila ba ta lafiya an kai ta Iraki to shikenan ni dai ko tana ina zan yanke da zai in je in gaishe ta to amma kuma na rantse da Allah ni ban sani ba in na je gaishe ta zan kara mata rashin lafiya ne ko kuma zan warkar da ita shi ne wanda muka kawo hikayarsa cewa idan ya zo ziyarar laila idan ya taho kamar daga zariye zai zo nan kaduna to daga jaji zai sauka akan abin hawa duk gidan da ya gani zai je ya sumbanci gidan yana sumbantar gidaje wani balarabe ya gaishe ce bawan Allah kai ko yaya ka bi gidaje kana sumbanta su kamar yace amurru ala diyari diyari laila uqabbilu zaljidara wa zaljidara wa ma hubbu diyari shagamna qalbi walakin hubbu man sakana diyar ai gidajen nan daga ina so ina bin su ina sumbantar su wato akwai wata yarinya ne da nake so a ganin san ta ya shafi gidajen garin duk ina son su saboda san da nake mata kowane gida na gani ma ina so to ya zo wata rana sun gaisa bayan sun kare zai koma akan rakumin shi shikenan sai iga wani kare ya tsallako titi haka zai shiga daji sai ya sauka a rakumin sai ya soke rakumin ya ba karen wayyaci wani balarabe ya gaishe ce malam da gani kana da tafiya mai nisa a gabanka amma ka sauka ka ba kare raƙumi ka ce ya ci shi kaɗai sai da ya ce idan baka san abin da ya sa bane da ka san dalili kai ma da abin ya burge ya ce to menene dalili ya ce ai wannan karen da ka gani ya yi kama da karen da na gani a garin masoyiya ta laila shi yasa na bashi ya cinye raƙumin duka to to shi haka Allah ya jarrabe shi wata rana abokansa suna masa wasa ake ce masa wai hal tuhibbu laila ya ce la aka ce limaza ya ce li annal mahabbata zari'atun faqad saqatatu zari'atu fa laila ana wa ana laila wai majnun laila kana son laila kuwa yace ba na son ta aka ce dan ne yace ai soyayya igiya ce tsakanin mutum biyu wannan ya kama nan wannan ya kama nan yace to ne igiyar da ke tsakanina da laila ta yanki ni ne laila laila ita ce ni to yanzu idan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ce kada hababtu wa ta arani kuntu sai ka damu ga wani ya kare a mace ya ce shine ita ita ce shi ko ba abin da aka yi sai wanda ya tsare annabi Muhammadu in ya ce shi ne shi shi ma shi ne shi sai ka damu kuma alhali da ya ce shi ne shi din kuma ya aiki irin nashi ya zartar da hukuncin Allah yanda Allah yake so yanda shi yake zartarwa to saboda haka ashe abin haka yi to shi majnun laila ainihin ita lailan dangi ne tsakanin su akwai zumunci to yana ta- dan ya dade yana son ta kamun ma ya gaya mata ya dade yana son ta har sai da soyayya ta yi mai illa to sannan abin ya fito sai dangi sai suka taru aka ce to tunda dai yan uwa ne a samu a je wurin uban Laila din nan a gaya masa ya aura wa yaron nan saboda kare tafi saboda yana tafiya yana tsince tsince yana surutu yana yan wake wake ya kamata a aura masa ita to da aka je baban majnun Laila ya ce habba ya za in ba mahaukaci ya ta wannan mahaukaci ne so nawa ana gaya mun nan kofar gida ke kwana yana kallon gida yana waka ya ce ai shi ba zai ba mahaukaci ya shi ba to da aka faɗa aka sai soyayya ta ƙaru sai da ya zama ana haɗa shi da security duk inda zai je har wata rana wani ya hango shi akan duwatsu an kekewaye shi ce lafiya aka ce ai wani bawan Allah ne can in ba a tare shi ba sai ya faɗo daga dutsen can dan da ya tuna da ya zai sako to shi yasa ake tare shi sai yan uwan baban suka ce to ya kamata ka je da ɗan nan naka Ka'aba ka roƙan masa Allah Allah ya cire masa kaunar wannan yarinya yake ne dauke suka tafi suna tafi akan raƙuma majnun laila yana ta yan waƙe waƙensa baban kuma yana ta addu'a da aka je Ka'aba ya zo baban ya tsaya a gindin Ka'aba yayi addu'a ya ce wa Majnun Laila kai ma riƙe zanin Ka'aban nan ya riƙe ya ce to yi addu'a ya ce me zan ce baba ya ce ka ce Allahumma arihni min Laila wa hubbiha ka ce Allah ya hutar da ni daga wahalar da nake wa Laila da san da nake mata da ya riƙe zanin Ka'aba ai sai kawai ya ce Allahumma munna alayhi bi Laila wa qurbiha wa zinni mahabbataha eh Allah kai mun baiwa da Laila ka ƙara mun santa ka ƙara mun kusanci da ita sai baban shi sai mare shi da baban ya dake shi sai ce ya rabbi innaka zu mannin wa magfiratin bayyid bi afiyatil laylal muhibbina الذاكرين الهوى من بعد ما رقدوا الساجدين على الايدي المكبين يا رب لا يا رب لا تسلبني حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال امين yace wai bayan duk wannan abu ya barba a gaban baban ki badi yake cewa ya ubangiji kai ne ma abocin baiwa da gafara ka ƙara min lafiya ka ƙara masoyiya ta laila lafiya ka ƙara dukkan masoya mata ma lafiya ya ce wato masu soyayyan nan waɗanda yake suna ambatan soyayya suna ba soyayya hakkinta bayan kowa ya yi bacci za ka gansu sun kwakwanta akan hannayensu sun kasa bacci sun rufe cikin ƙauna ya ce ya ubangiji kar ka tuɓe min san laila har abada allah ya ji kan wanda ya ce amin to, to haka yi ta gudanar da al'amuransa shikenan sai baban ya rabu da shi bayan ya koma gefe sai yana ta yin waƙe-waƙe yana cewa alalai ta shiri hal abitan na lailatan unaji kuma hatta a ragurrat alfajiri wai kai can wannan waƙar tawa ina ma dai laila ki lamunce mu ko da dare ɗaya ne ki bani dare ɗaya in samu in dinga tunanin ki har gari ya waye ban bacci ba da Allah ki lamunce mu in kwana ina tunani ban bacci ba shi kenan sai baban da ya ji shi sai ya tashi sai ya kama hannunsa sai ya kawo shi wurin jama'a nan maka ana aiki sai ce da Allah yan uwa ku taimaka mu wannan ɗana ne wallahi yana so ya tafi wani wani lamari daban yana so ya hauka shi da Allah ku taimaka mun ai mai addu'a shikenan alhazin suka fara addu'a ana addu'a ana addu'a da ya lura da shi aiki sai ce zakartuki wal hajiju lahum dajijun bi makkata wal qulubul hawajibu فقلت ونحن في بلد حرام به والله أخلصت القلوب أتوب إليك يا رحمن مما عملت فقد تظاهرت الذنوب فأما من هوى ليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب وكيف وإندها قلبي رهين أتوب إليك منها أو أنيب يتي ليلى ina ta ambatanki ga alhazai kuma suna ta ihu ni ina ambatanki alhazai kuma na ihu kuma ga a maka ga zuciyoyi suna ta kukan kauna suna ta huruwa kenan sai na ce to ga a garin maka kuma ga zuciyoyi sun samu tsarki sai na ce to ya ubangiji ina neman ina tuba ya zuwa gare ka ya ubangiji na tuba daga duk abin da na aikata hakika dukkan zunubai na sun bayyana yau a fili duk laifin da na yi Allah ka yafe mu amma fa Allah ka sani ban tuba daga kaunar Laila ba kuma ban tuba daga zuwa wurin laila mu yi zance ba wannan har abada Allah ka sani ba zan tuba ba a to wai wa kaifa atubu wa kaifa ya ubangiji ya za yi in tuba wa inda ha kalbi rahinun alhali ga zuciya ta nan na kai mata jingina ta karbi zuciyar ta bani kuɗin kuma na kashe atubu ilaika ya za in samu in tuba gare ka na au ni raba da ita in koma wurin ka ai ba zai yi ba ya ubangiji ban munafunci kaina ba na gaya ma gaskiya an yi ta cewa wa in uɗa laila fi hayati lam lam yatub ila Allah abdun tawbatan la atubaha inda ubangiji tabaraka wa ta'ala zaka taimaka ka bani laila na rantse maka da girman ka wallahi babu wani bawa a duniya da zai tuba kamar ni amma matukar baka bani laila ba to fa na tuba amma ban da ita to haka suka dinga yi wata rana sun taho suna tafiya da matafiya shikenan sai ga hanya ta kasu biyu shikenan hanya ta kasu biyu ana tambaya wacce za a yi to sai aka nuna inda za su bi ta fi sauki ɗaya hanyar kuma tana da matuƙar nisa ta ninka inda za su je sau biyu amma wai hanyar in an bi akwai wasu dangin laila a wani ƙauye suna nan sai ya fashe da kuka ya ce da Allah ku taimaka mu ya ku abokan tafiya in samu in bi wannan hanya sai suka ce wallahi ba za mu yadda ba inda za ka mu ma ba inda za mu sai ce to in tambaye ku suka ce ne tambayar ka yace yanzu kuna tafiya da mutum raƙumin sa ya bace abincinsa da abin shansa yana kan raƙumin za ku taimaka masa ko ba za ku taimaka masa ba suka ce za mu taimaka masa yace to wallahi abin da ya bace a zuciyata ya fi raƙumi da abinci da abin sha ya bace suka ce yace laila laila ta abu ta bace a zuciyata kuma ga danginta ya kamata mu bi in dan ga ƙauyen su ya ce a atruku laila laisa baini wa baina hasi wa lailatin inni idan la saburu habauni imra'an minkum adalla ba'irahu lahu zimmatun inna zimama kabiru wal sahibul matruku azamu hurmatan ala sahibin min an yadilla ba'iru afallahu an lailal gadata fa innaha idza waliyat hukuman alayya tajuru fama akthara al akhbara an qad tazawwajat fa hal ya'tiyanni bis talaqi bashiru wai yanzu kwa ce in ban laila alhali tsakanina da Laila ba abin da ya rage illa dare ɗaya kai in ne haka na yi haƙuri to ma ni ku kaddara ni kawai wani mutum ne wanda raƙuminsa ya ɓace kuma yana da alfarma a wurin ku za ku iya taimaka masa kun san ku alfarma abu ne mai girma wurin Allah saboda ku yi min alfarma saboda ni din nan da kuke gani halin da nake ciki ya fi na wanda raƙuminsa ya ɓace Allah ya gafarta wa Laila Allah ya gafarta wa Laila yau din nan domin ko Laila tana yanke hukunci tana yin zalunci a kaina ashe wai labari ya iske shi cewa Laila ta yi aure sai ce to fa ma aksaral akhbara an qad tazawwajat yaya labarai suka yawa ne cewa Laila hakika ta yi aure to fa hal ya tiyanni bit talaqi bashiru shin dan Allah ko wani mai albishir da zai zo mun an mata saki uku to haka dai shine shi yake faɗi ke da to to da ani min Salma wa Laila kai ku raba ni da ambatan Salma da Laila wannan zahirin tafsirin kenan to amma badinan abinda ake nufi wato da ani min Salma wa Laila ku raba ni da ambaton kudubaniya da gausiya cewa ni kudubi ne ko ni gausi ne ku ba ku sanni ba wake maganan kudubaniya yau kudubaniya ba ni ke ba da ita ba ita ma gausiyan ni ke nadawa to saboda haka yaya za ku rika cewa ni gausi ne ni kudubi ne kai da aniyar din salma wa laila sunan ma mata zan kira su da shi eh laila da salma kudubaniya da fardaniya ke wa kallila kuma ku karanta kawunan ku ta zakkurar batil gada yawan tunanin ma'abota makamatu muzdala ababan kaffafawa wato irin makaman da za a ce wannan nuqaba'u ne wannan nujaba'u ne wannan abdalu ne wannan mafatihu duk ku daina tunanin wannan ku so annabi kawai ya fi muku wannan in kuka bauta Allah dan wannan sai ya zama hazzun ku a wurin Allah ya zama takaitacce
zikirin lazi yau ya ce watakila ku ce dan me na ce ku karanta kawunan ku yawan tunanin mata ma ta gashi abin kitsewa na hana ku wannan ne zikirin lazi dan ambaton wannan da min zikrihi wato saboda tawassuli da shine da ambatansa tiba aka karbi tuba ala adami a bisa annabi adamu qablahu tun kamun ya zo wannan duniyan iskana lokacin da ya kasance far'an wato ɗa ne ga adamu mu'assala kuma uban adamu shi ɗan annabi adamu ne ko baban adamu ne mu'assala abin kafawa asali shi far'an reshe ne mu'assala kuma asalin bishiya shi annabi Muhammadu reshen bishiya ne kuma shi ne ainihin jijiyoyin bishiya dan Adamu ne ko baban Adamu a lokaci da shi Ibrahim yana cewa fala ba'u durran lil aminu banunu dukkan iyaye baki ɗaya ga wani amintaccen Allah ƴaƴa ne to saboda haka wato li zikirin lazimin zikiri na hana ku ambatan mata da makamatu saboda ambatan wanda da tawassuli ne da shi tiba aka karbi tuba ala adamu a bisa annabi adamu qablahu kamun a halicci jikin shi abu muhammad al-makki da abul laisi sun faɗi suka ce anna adama alaihi salam cewa annabi adam alaihi salam inda ma asiyati lokacin da wato abin da ya faru ya faru tsakaninsa da Allah qala sai yace allahumma bi haqqi muhammadin ighfir li khati'ati ya ubangiji na roƙe ka dan albarka annabi muhammadu ka gafarta min laifina fa qala allah ta'ala sai allah tabaraka ta'ala yace da annabi adam min aina arafta muhammadan ta ina ka san muhammadu adamu sallallahu alaihi wasallam قال في أن آدم يقول رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله أي يا أبنجي ناغني أربوت أقوال بجري نا الجنة كاربوت لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك عليك daga nan na gane cewa shine mafi girman halitta a wurinka to daga nan sai Allah tabaraka ta'ala ce je kana yafe maka na gafarta maka a wata ruwaya kuma annabi Adam ya ce lamma khalaqtani da Allah ce ya aka kasan Muhammadu sai ce lamma khalaqtani rafa'atu ra'asi ila arshika lokacin da ka halice sai na daga kaina zuwa al'arshinka fa idza fihi maktubun la ilaha illa Allah muhammadur rasulullahi sai na gani a rubuce a jikin al'arshi la ilaha illallah muhammad rasulullah fa alimtu daga nan na san annahu cewa lamarin laysa ahadun a'zam qadran indaka babu wani ɗaya mafi girman kadari a wurin ka mimman ja'alta ismuhu ma ismuka wato daga wanda ka sanya ka hada sunansa da naka ba wanda kai wannan girma wurin ka fa awaha Allah ilayhi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya wa annabi Adam wahayi yace da shi wa izzati wa jalali innahu la akhirul nabiyina min zurriyyatika walaulahu ma khalaqtuka ne yace na rantse da girma na da buwaya ta shine karshen annabawan da za su fita daga zuriyarka da ban da ba dai shi ba da ban halicce ka ba saboda haka da yawa bayan Allah suke yi wa annaba suke wa annaba Adamu alkunya da suna ce da shi abi Muhammad ko kuma Abul Bashar baban Muhammadu ko baban yan Adam sallallahu alaihi wasallam mm iskana far'an iskana far'an lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine da ga annabi Adamu mu'assala kuma asalin komai saboda ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine awwalul aba'i ruhan annabi Adam kuma awwalul aba'i jisman annabi shine farkon iyaye a ruhi annabi adam shine farkon iyaye a jiki a hadisi annabi ya ce kuntu nabiyyan arifan bin buwati wa adam bainal ma'i wa dini ni annabi ne masani da annabta ta tun adam yana tsakanin ruwa da yumbu rannan ina karatu ina karanta wani littafi sai na ga wani bawan Allah yana magana wai ya za a ce wai wai wai annabi adam ya wai wai wai yana tsakanin ruwa da yumbu wai annabi adam bai taba tsaya tsakanin ruwa da yumbu ba wawa saboda dalili shi bai san yadda abin yake ba wai ai kawai a sanar nan kasa ce kawai aka dauko aka kwaba da ruwa ai bai taɓa tsaya tsakanin ruwa da yumbu ba da ce Allah sarki to shi annabi ya faɗi ya ce na kasance annabi ne tun adam yana tsakanin ruwa da yumbu saboda hasali shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala ba da kasa da ruwa yayi shi ba Allah ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunayensa guda uku ya halicce da sunansa albadiyul qadir ya kalle shi da sunansa almannanul qahiru yi masa tajalli da sunansa alladifal gafiru to daga nan annabi ya tsage biyu saboda ɗaukar tajallin Allah yana jin kunya Allah farko ruwa ya zama da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa tajalli sai ya narke sai ya zama ruwa shi yasa Allah ya ce kowane abu rai daga ruwa muka yi to daga baya Allah tabaraka wa ta'ala ya suranta surarsa ta Muhammadiyya da sunansa al al qadiru sannan ya zo ya masa tajalli almannanul qahiru ya zo ya dube shi kallo irin na soyayya da sunansa almannanul qahiru sannan sai ya masa tajalli alladihul ghaib sai annabi ya tsage biyu me ko ce an yi banna sai Allah tabaraka taala ce ma dalla da bawan da ya gane manufar ubangijin to daga nan sai Allah halicci aljanna da dukkan salihai da abin da ya shafe su daga bangaren dama na annabi sai halicci wuta da abin da ya shafi wuta daga bangaren hagu na annabi to haka lamarin yake
zikran ladhi kai na hana ku ambatan mata ma'abota gashi abin kitsewa da makamai saboda ambatan wannan da ghayruhu wato waninsa lam yazkur al-haqqa bai taɓa faɗin ga zikirin lazi na hana ku wannan ne don ambatan wannan da lam yazkur al-haqqa gairuhu wato ubangiji bai taɓa faɗin waninsa ba ko kuma shi bai taɓa faɗin gas wato gairuhu waninsa lam yazkur al-haqqa bai taɓa faɗin gaskiya ba wanin annabi bai taɓa faɗin gaskiya ba annabi shi kaɗai ne ya faɗi gaskiya
madal ayyami wato matuƙar duniya da lahira matuƙar yau da gobe
madad dahri matuƙar zamani wal ayyami da kwanuka khairu man ursila manzo Allah shine mafificin abin aikowa wato ma'ana li zikrin ladzi lam yazkur al haqqa ai wato haqqa din nan ubangijin bayi bai taɓa faɗin wani annabi ba annabi Allah tabaraka wa ta'ala bai taɓa ambaton wani ba in ba annabi ba annabi kuma bai taɓa ambaton wani ba in ba Allah ba saboda haka lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya tajalli isamar da rayuka sai isamar da ruhin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farko to daga nan ne isamar da sauran rayuka sai ilaqana wa ruhin ma'aiki tauhidi sai Annabi ya ce la ilaha illallah lokacin ba komai to da ya faɗi haka sai Allah tabaraka ta'ala ya ji daɗi shi kuma sai ce to Muhammadu rasulullah yasa kamun ai komai abinda aka fara yi la ilaha illallah Muhammadu rasulullah annabi shi fara cewa la ilaha illallah Allah kuma ya fara cewa Muhammad rasulullahi to shikenan to da aka yi haka shikenan sai Allah tabaraka wataala tun a wannan lokaci sai Allah ya ce to na aiko ka manzo ne ga dukkan halitta ta har annaba ma kai ne manzo tun daga wannan lokaci yasa dalilin faɗin sa kenan kuntu nadiyan wa adam bainal mai wadi madad dari min al azali wal ayyam ila al abadi tun daga azal har abada khairu man ursila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin abin aikowa kuma al'ummarsa su ne mafifitan dukkan al'ummatai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar a cikin mutane sai annabawa da manzanni a duniya sai suka zama suna iban annabi ne tun daga annabi Adam har ƙarshen manzanni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa yayi bayanin wannan cikin hadisi inda yake faɗi cewa law kana Musa hayyan ma wasa'u illa an yattaba'i da annabi Musa yana da rai babu abin da ya rage masa illa ya bi ni kawai kuma yana faɗi cikin annabi Isa yana cewa innahu yawma idhin minna ranar da annabi isa zai dawo ƙarshen duniya ƙarshen zamani to babu abin da wato wato annabi isa zai zama daga cikin mu ne daga cikin jama'a ta ne wato zai zama yana yin hukunci da shari'a ta ne zai karya cross zai kashe aladu to sannan annabi yana faɗi na cewa adamu wa man dunahu tata liwa'i annabi adamu da wanda suke karkashin sa na annabawa dukkan suna karkashin tuta ta ne
zikirin da zai na hana ku ambatan mata da ambatan makama da saboda ambatan wannan da wadiya zuciyata izzatun wato take jin daɗi taru wato li zikirin lazi na wato dan ambatan wannan da a fa'adi zuciyata ta'aru wato hizzatun farin ciki ta'aru fa'adi take bijirowa zuciyata da zikirin lazi dan ambaton wannan da hizzatun farin ciki da jin daɗi ta aro fadi take bujiro zuciyata in an ambace shi da da zikirhi duk sanda aka ambace shi sai farin ciki sai bujiro zuciyata sallallahu alaihi wasallam wal qalbu
wal qalbu zuciyata sara sai ta zama muqattala a makkashewa wato shi shehun kansa shine qalbul wujudi eh duk sanda aka ambaci annabi sai ya zama ba shi a lokacin da ka ambaci annabi kake ganin shehu ba shi bane shi ne eh da zikirin da zai dan ambaton wannan da tabar jinan wato aljanna din nan guda takwas suka yi daɗi binashrihi saboda yaduwar kamshinsa saboda tsaye ifar annaba cikin su dan aljanna baki ɗaya kamar yadda muka faɗi an halitta ne daga bangaren dama na annabi aljanna guda takwas ne akwai jannati akwai akwai ja akwai jannatul maqamil mahmudi inda annabi zai shiga kenan ana ce da ita jannatul zatul muqaddasa akwai jannatul ah, asma'i akwai jannatul sifati akwai jannatul zati to aljannar da annabi zai shiga kenan wata rana muna magana akan wannan aljannan har nake faɗi cewa jannatul ah, wato jannatul majazati ta fi jannatul makasidi girma jannatul makasidi ta fi jannatul mawahidi girma jannatul mawahidi ta fi jannatul istihqaqi girma jannatul istihqaqi wato ba wanda zai shige ta sai wawa da mahaukaci da dolo ya sai wanda ya zama zararre ko kuma ya zama wawa ko kuma yaro karami wanda tunanin duniya bai gurɓata mai aƙidarsa ba saboda kowa yana zuwa duniya ne da aƙidan tun alastu da rabbikum bala to wannan bala din shi ake manta ake yin tarbiyya ma'anan tarbiyya azkaru din nan wato tajdidin bala kai kaɗai ne ba kowa sai kai shi ne malam bala to wanda wannan abun bai lalace ba labu da ya zama wawa mutane za su dinga ganin shi wawa dole bai waye ba to sai an ji alkiyama sai ga ashe su ne wayayu a lahira kuma kai da ka waye kana ta rudu a duniya sai a gashe ku ne wawaye kuma a yanda yake tambayoyi a duniya ce me wannan in ya ga mota ce me sunan wannan a gaya mai in an ga a lahira kuma shi za a dinga tambaya da an ga wata itaciya a aljanna wani ya ce wannan kowa ya ce ai wannan kaza kenan eh wannan motar sunanta kaza wannan jirgin kaza kenan to shi kuma waye saboda haka wannan ita jannatul istiqaqi da wawaye da yara da da da mahaukata su ne za su shiga ita kuma aljanna annabi na faɗi cewa ita ce mafi
wa minhu diya'ul badri to wato wa minhu daga hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam diya'ul badri wata ya samu haske badran har ya zama cikakke mukammala abin cikawa da hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam falaulahu da ba dan manzo Allah ba la tulsila yadan da ba a samu wani mutum ɗaya a duniya ba fa innahu domin cewa shi manzo Allah la bazratu hadha al-kawni wallahi shine irin wannan halitta shi aka zuba a ƙasa muka tsiro in kana mursala yayin da ya kasance abin zubowa mursala abin zubowa ba abin aikowa ba wato labazartu hazal kauni manzo Allah shine irin wannan kasantattu iz kana mursala lokacin da aka zubo shi a ƙasa sai ga kowa sai ga al'arshi sai ga alamu sai ga lauhu sai ga kursi sai ga al'arshi sai ga mala'iku ga wuta ga aljanna ga mutane ga aljanna duk daga tsirowa annabi Mm.
ولولاه da ba dan manzo Allah ba لا أرضى حياتي kai da ban yadda da rayuwata ba بلحظة daidai da kiftar ido فحي kaga rayuwa بغير المصطفى ba tare da fana'i cikin abin zaɓin Allah ba wato duk rayuwar da za ka yi ba annaba a jikinka sunanka banza eh wani bawan Allah dan uwa ne annabi yana faɗi yana cewa duk ibadar da bata rubuta manzo Allah ba sunanta banza to haka duk jikin da bai bayyana annabi ba sunansa banza shi ma ba abin da ake bukata illa ya zama jiki ya tattare asirin annabi in an ganka a tuna annabi ka yi ma in ka gani ka tuna annabi ko shaidani ka gani tuna annabi to haka yake البدري cikakken wata هملا wato to rayuwar ta zama wulakantacciya a bajjefarwa duk rayuwar da bata zama haka ba to shi kenan rayuwar nan wulakantacciya ce a bajjefarwa ومن بصفات المصطفى duk wanda ya tattaro sufofin amintaccen Allah abin zaɓin Allah أعلى كله kuma ya ladabtar da kansa da sufofin an ce annan mai hakuri ne kai mai fushi ne ka kwaikwayi hakuri ka fara an ce annan mai gaskiya ne kai kuma makarici ne ka fara fadin gaskiya an ce annan mai tawabu ne kai kuma girman kai ya biya addabe ka ka dawo kana tawabu duk abin da aka ce annabi yana ka dawo kana yi to me zai faru shehu حياة a rayuwarsa وموتا da mutuwarsa نال إذا zai samu wata irin buwaya مبجلا abar girmamawa zai sami girma kasaitaccen girma duk wanda ya ɗauko sabobin annabi ya ladabtar da kansa da wannan sabobi to zai sami girma maɗaukakin girma مآسر خير الخلق kaga darajojin fiyayyen halitta غير محصر ba abin kididdigewa bane ba abin da za a iya lissafawa bane فقل ما قد شئت ka faɗi duk abin da hakika kaga dama فيه a cikin ma'aikin Allah عبدا wato shi annabi bawa ne na Allah wanda yake ɗauke da izini
مفضلا abin fifita tsakanin baya wato karka wuce abdan mufaddala karka ce Allah ne karka ce dan Allah ne a abdan ne amma mufaddala bawa ne abin fifita tsakanin bayi
فيا ربي فاجعلني لديه مقربا وصاحبا وفي ومن كان يا الله وتجعلونا للمتقين إمة إلى عباد العباد سيفا يا الله وليس خول الماردين وهدها يا الله وأغني فقير المنتمين عليه حزبنا منايداني المؤمنين يا الله تركيم يا رب بشكر دائما فإنك ملجأ العاجزين يا الله يا ربي يا من جند الدار غالب فتراهم ياموا أما لا لك الحمد والشكر المترمد دائما يا الله صلاة وتسليم على لا أمد ومن كان مرسلا فيا ربي
Kyau ya ce, Ya Ubangiji, فاجعلني ka sanya ni مقربا abin kusantawa لديه a gaban manzan Allah.
وصحبي Allah na roƙe ka ka kusantar da sahabbai na su ma.
وأحبابي Allah na roƙe ka ka kusantar da masoyana waɗanda yake su ba ba ba ƴan dariƙa bane amma suna so na su ma kusanta su da annabi.
ومن كان موسلا Allah ba banda sahabbaina duk wanda ya jona socket din shi da ni shi ma haɗa shi shine musala duk inda mutum yake in ya jona socket din shi da shi Ibrahim shikenan shi ma ya jona da annabi mm, shine wa man kana musala eh, abin sadarwa da ni ko kana wani irin ƙauye ne in har ka janyo wayarka ka jona da shi Ibrahim to ka jona da annabi mm.
وتجعلنا ya Allah ka sanya mu a'immatan mu zama mu ne shugabanni lil muttaqina ga dukkan masu tsoron Allah ba shugabannin mashiririta ba sai a tara wawaye kana caga shugabansu a'a shugaba Allah ka sa mu zan mu ne shugabanni lil muttaqina na masu tsoron Allah ila abadil abadi kuma wannan abu Allah ba wai a zamani na kawai ba bayan nayi wafati bayan khalifofi na sun yi wafati khalifofin su ma har abadan abada mu zama mu ne shugabannin masu tsoron Allah sai ban Allah ka sa abin ya zama kamar ruwan sama murassala abin jerantawa sai ban ruwan sama murassala kasar ruwan sama ai ba dake dake ke ba a jere ke zuba ba to mu zama kawai muttaki na muttaki na muttaki na kurum almajirai na kawai su dinga zuba masu tsoron Allah ne kawai saboda haka ba kakkautawa wannan addu'ar ana kiranta da awatat ta'ibin al-mukhlisina waɗanda yake taubatu ma amaluhum li rabbihim dukkan tubansu da ayyukansu ga ubangiji ne Allah tabaraka ta'ala yana cewa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba har inda Allah yake cewa rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama dama an ka duba qur'ani ka lura da wanda yayi magana kuma ka dawo nan ka gane
walayin yace ya Allah ka tausasa suhural marizina ainihin duwatsun zuciyoyin masu taurin hanci masu tsaurin kai wa huddaha Allah ka rusa ta ka rusa ta wato duk wani mai tsaurin kai mai taurin hanci wanda zuciyarsa ta zama ta bushe da wiwi ko sigari ko koken Allah in har ya matso ni Allah ya rusa zuciya ya ladabi gaban Allah itin ga zikiri ya zama zakiru wa qawwi Allah ka karfafa yaqinal muktafina wato yaqinan masu bibiya masu yin koyi zawil ala ma'abota ɗaukaka an gane wa agni ya Allah ka wadata faqiral muntamina talakan wanda suka yi jingina wanda suka jingina hizbina ga ɗariƙan mu duk wani talaka wanda ya jingina da ɗariƙan mu wanda ya riko da ɗariƙan mu Allah ka wadata shi wa najji kuma Allah ka tseratar da jami'al mu'minina dukkan muminai baki ɗaya min ibtila daga dukkan bala'i Allah duk inda muminai suke ko almajiran mu ne ko ba almajiran mu bane Allah ka tseratar da su daga dukkan bala'i mu kuma almajiran mu wanda suka rataye da mu Allah talakawan su ka arzuta su talauci bai hawa biyu ne akwai talauci na rashin kuɗi akwai talauci na rashin Allah akwai wanda za a ganshi fes fes fes fes amma ba komai a zuciya sai yi shirme to saboda haka irin waɗannan ɗin ma su ma Allah ka wadata su saboda haka duk wanda ya riko da ɗariƙan mu Allah sa shi ya zama daga cikin fukarawo dan mutane suna ganin kamar talauci haka a suna a suna kana ganin shi mummuna amma a aikace babba ne saboda Allah ya alƙawari inna masarakatu lil fuqara Allah bai ba kowa sai wanda bai da shi to ka je wa Allah baka da shi in ka je wa Allah kana da shi sai Allah ya baka da wanda kake da shi to amma in ka je Allah baka da shi to shikenan sai i wadata ka ya rabbi ya ubangiji suka kaihimu ka hau hawar da almajirai na kai musu taraki cikin halarar Allah bishukuri kuma tarakin nan da zaka musu kai musu a makamin shukuru kai musu a makamin shukuru shine dariƙan mu dinnan da'iman da'iman a koda yaushe fa innaka domin cewa ya kai Allah maljal ajizina kai ne mafakar gajiyayyu mujallala abin girmamawa abin da yasa shi ya ce a yi mana taraki da shukuru saboda shukuru godiya ne na gabbai Allah ya mana taraki da dukkan abin da muke na ibadu shine ma'ana alhamdu huwa sana'u bil jamili ta'ziman lil musamma zil jalal wal ikram wa shukru huwa muqabalatin ni'mati bid dati dun al ma'siyati
a ya rabbi ya ubangiji ya manjin duhu ya wanda rundunarsa addahara a koda yaushe galibun su ne marinjaya walau da'ufata ko da ko ra'ayoyinsu ya yi rauni ko da ra'ayoyin rundunar Allah ta yi rauni wannan yana can yana hayaniya wannan yana can yana hayaniya wannan yana can yana hayaniya ana so a samu tangarda to dai na Allah shine na Allah kuma na Allah yana tare da Allah shine ma'ana ya mu'ammala ya matattarar buri baki daya saboda Allah ya alƙawari wa inna jundana lahumul galibun wa inna jundana lahumul galibun ku sani cewa rundunar mu sune masu rinjaye har abada to saboda haka shine almajiran shi Ibrahim suna cikin rundunar Allah ko da an samu tangarda cikin su ana wani sa'in sa to Allah dai ka karfafe su kar ka bari wani abu ya tarwatsa su kuma ikon Allah gashi muna gani ko da wani abu ya faru zaka an haɗu wurin maulidi gaba ɗaya kai ka ce babu komai saboda mutanen Allah ne su mutanen Allah ko sun samu matsala to sai fa sun haɗu saboda zuciyoyinsu kowa zuciyarsa Allah take ne in ba dan ma sabawan wani sunna bane na Allah da ba a saba ba haka Allah yake ka'ida ne sai an saba din to wannan sabanin bai cutar da mutanen Allah sai dai wasu munafikai ne suke shiga suke lalata abu sai su shiga su faɗi wannan yau gobe su shiga su faɗi wannan amma ba da haka ba sha'anin almajiran shi Ibrahim babu matsala ce har yanzu kuma ba matsala din lakal hamdu cewa yace dukkan yabo da godiya sun tabbata gare ka ya Allah wa shukuru da kuma godiya na gabbai godiya na hamdu shine mutum ya samu- misali mutum ya samu dubu ɗari kawai shi kenan sai sai samo katon kwali ya zuba a ciki ya boye a karkashin gado ya hau kan katiba mai laushi da kunna AC yana alhamdulillah alhamdulillah to wannan hamdu kenan amma idan ya samu kuɗi misali ya samo envelope da yawa a ɗauko ɗari biyu ne ɗari biyar ne dubu ɗaya ne dubu biyu ne a sa a nan a sa a nan a sa a nan a kai ma shehi wani a kai wa shehi malam wani a kai wa alar- alaramma wani a kai wa liman wani a kai wa inna wance a kai wa baba wani a kai wa kawo wani to wannan shi ake cewa shukuru hamdu da baki ake shukuru kuma amma anan ka gode Allah to ka ba na Allah abin shi ne ka gode Allah almusarmadu wato
lakal hamdu dukkan yabo ya tabbata gare ka wa shukuru da wato da godiya almusarmadu wanda yake a koda yaushe daiman har abada falam man yalja ilaika wanda i dogara wato gare ka ya ubangiji falam yakhsha ba zai ji tsoron komai ba tawakkula saboda tawakkalinsa gare ka duk wanda ya rataye da Allah ya komar da lamarinsa ga Allah to lam yaksha ba zai ji tsoron komai ba tawakkula saboda ya yi tawakkali ga Allah shi yasa an kaga tsoro ko da yaushe to kwadayi ne da kai idan babu kwadayi a zuciyarka wani karfi zaka ringa ji billahi allazi kaman an dora ma duniya ka dauke wallahi to amma da zaran ka ji ko da yaushe cikin firgici kwadayi ya ma yawa ke so da sai kana kwaɗayin abin hannun mutane zaka rika tsoron su amma idan baka kwaɗayin abin hannun su to babu mutumin da in ya taɓa addini ba za ka yi dungure mai kai ba babu mutum za ka isa allura ka tsokale mai ido Mhm.
salatun salatin Allah wa taslimun da gaisuwar ubangiji ala taha su tabbata bisa tsarkin Allah ahmadin mafi godiyar halitta wa alin da alayensa wa ashabin da sahabbansa wa man kana da mursala dukkan wanda ya zama abin aikowa
هو المزنى فالمختار خالانا مدماري وكل وجنيفا وسر مدهاري إذا جاء دوء البدر ملت لذكره وأذكره منظري واذكروه عند الاغاني واذا لا من زن الله واذكروه عند البلا وناجده واذكروه من زن الله واذكروه عند الحبيب ولم أقل أنساه وقتنا من زن الله ولست أرى مستثنى غير وديه وليس جمال غير تفسير مرادي كون المصطفى عين عينه وإلا فموجودي شوقا حرف الخاء
to yau kuma mun shiga ruful ha'i Mhm.
هو المصطفى shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana amfani da soyayya iri-iri ya yi amfani da attatayyumu ya yi amfani da shauku ya yi amfani da ishku yana amfani da dalahu ya yi amfani da kalahu ya yi amfani da hawa kuma anan to akwai gamaratu akwai sadamu akwai adda'ul mukamiru to duk shehu radiyallahu ta'ala anhu yana sarrafa su a nan wato duk mutumin da san annabi imami ya san zuciyarsa to shikenan ya samu hawa amma wanda san zuciyarsa ba ta shafi annabi ba to rudanin banza yake kurum
هو المصطفى shehu ya ce soyayyar abin zaɓin Allah annabi Muhammadu المختار abin zaɓin halitta خالط مدمري ta cakuɗa da tunanina da zuciyata وكلي manzo Allah shine baki ɗaya na وجزئي manzo Allah shine bangare na وهو سري manzo Allah shine asirin ruhi na ومظهري manzo Allah shine mabayyanar jikina eh mana hato mana
ضوء البدر ya ce dau'ul badri kaga hasken wata إذا دعا wato idan ya bayyana tsakiyar sama ملت لذكره ba abin da ike tuna min sai annabi Muhammad saboda ka ga nan shehu yana ba da hanyoyi ne wallahi duk abin da shehu ke faɗi a diwani ba matsayin ya wuce wurin ba matsayinsa ba ne a karatu ne shi diwani makaranta ce duk mai san annabi ya zo ya shiga kawai a koya mai yanda ake amma babu wani abu da za ka karanta a diwani ka ce shehu ba da ai an wuce wurin ai Eh, ai da kai ake to saboda haka maganar da shehu yake a nan yana gaya maka cewa wato wata da zai fito ya bayyana ni wani zai ce kai kaga wata ya cika wata ya yi kyau wata akwai sanyi wata akwai kaza sai ce ni da na ga wata sai in tuna annabi Muhammad kawai sai in tuna annabi ne yake bashi madadi har yi hasken
wa kurhu sai ce ina tuna manzon Allah sai kulli mar'an a cikin duk abin da na duba wa manzari da kuma abin da ya dube ni in na duba abu sai in tuna annabi in kuma abu ya dube ni sai in tuna annabi in kai ka ganni to sai in tuna annabi in ni na ganka ma sai in tuna annabi wa kurhu ina tuna manzon Allah inda lagani yayin waƙe-waƙen 'yan mata idan 'yan mata suka da suna ta waƙe-waƙe kai da yake baka san inda aka dora ya ga mutum yana ta kau da ido yana sun kai amma munafiki yana sata kallo sosai sai ce to ni wa azkuruhu inda al'agani yayin da 'yan mata suke waƙe-waƙen su to ina tuna ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza hala mazaqum kai ina tuna manzo Allah yayin da abin ɗanɗano yayi zaki idan za a kamo wani abu lemu ne ne ko jus ne ko menene ne mai zaki ka san kai da kayan zaka ce akwai daɗi ce wace ni da naji zaki kawai sai in tuna annabi Muhammad sai in tuna annabi ya fi wannan zaki
fahu ka ga manzon Allah wanda yake dauke da huwiyar zati muzaqi shine abin ɗanɗano na duk abin da ka san ana ɗanɗanawa bagiran ɗanɗano kaga akwai kafofi guda nawa akwai ido akwai hanci akwai baki akwai kunne akwai farji saboda haka duk abin da ka san ana ɗanɗanawa da ida ne ko da baki ne ko da hanci ko da kunne ko da menene billahi allazi na ɗanɗana shi annabi nake tunawa ba wannan bane a gabana
wa muskiri kuma annabi shi ke sa ni maye Eh, yanda kai za ka shiga cikin wani layi ka san maye fa ba sai dole ka sha giya ba fa. ba giya kawai ke sa mutum ya maye ba akwai wanda tsabar son kuɗi wallahi sai ya bugu Allah billahi lazi akwai wanda son kuɗi ke bugar da shi akwai wanda son mata yake bugar da shi akwai wanda tsafa girman kai kurun saboda girman kai sai ya bugu sai ya wautar da bai san yayi ba saboda girman kai ya cika shi to shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba abin da yake bugar da shi illa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umri wato manzo Allah shine wato tsawon rayuwata matukar rayuwata wa azkuruhu wa idha hala mazaqun wato ina tuna manzo Allah yayin da abin dandano yayi zaki fahu shi manzo Allah muzaqi shine abin dandano na wa muskiri kuma shi ke sa ni maye umri tsawon rayuwata tsawon rayuwata annabi ne yake sa ni maye kuma shine abin dandano na wa azkuruhu kai ina tuna ma'aikin Allah indal bala yayin da bala'i ya sauka gare ni ko ya sauka ga iyali na ko ga almajirai na lokacin da bala'i zai sauka gare ka ka ruɗe ka dinga hayaniya shi wace ni annabi nake tunawa idan bala'i ya same ni sai in tuna ai ya samu annabi ma sai kawai in ji wannan ba wani matsala ai Mhm.
wa naqidihi sannan ina tuna annabi wa naqidihi yayin da abin da ke warware bala'in ya sauka in bala'i ya sauka in tuna annabi in abin da zai warware bala'in ya sauka bas kenan sai in sake tuna annabi wa azkuruhu ina tuna manzo Allah fi gaibati yayin da nake cikin fana'i misla mahadari kamar yadda nake tuna shi a cikin baƙa'i wato ina tuna annabi yayin da na shiga halarar gaiba kamar yadda in ina cikin huduri nake tuna shi in ne fana'i ina tuna annabi in ne baƙa'i ma ina tuna annabi ka san da yawa mutum in ya shiga ya ce ya yi fana'i din nan sai kuma sai ga an shiga rudani wai mutum ya ce ya yi fana'i amma ba zai sallah ba ba zai kaza ba zai kaza ba ashe fana'in ba annabi tuna ma ba kenan to shehu saboda tsabar fana'in su cikin annabi ya fi kowa sallah saboda fana'in shehu ibrahim cikin annabi ya fi kowa karatun alkur'ani kai idan shehu ibrahim ya tashi yana sallah hudurin da zaka samu a kallon ya ya fi hudurin da zaka samu in kana gaban ka'aba wallahi wanda suke suma ko wanda suke jazbi in shehu ya miƙe ya ce Allahu akbar abun ba dama saboda hudurin shehu ya fi karfin kai ka halarto din ka kalle shi kurum ya biya ma bukata ta kuma shehu yana karatun alkur'ani in shehu ya jingina da bango yana karatun alkur'ani bangon ɗakin amsa yake balle kai da kake sauraro shehu ne ya zo nan da ya sauka iyafud yana sauka iyafud da ya taka ƙasa ya ce alhamdulillah sai jiragen duk sai suka amsa sadaune ya ce "Ah, sunusi malamin ga lahiya ya ce aka yi ce shi ya ji duk komai da ke iya faɗi ya amsa sai ya halifa su nufi ya ce to ai shi ne halifan Allah in yi magana to haka komai ke amsa sai dai aljanu da mutane su kaɗai ne suke jayya ne amma komai ya sallama masa wa azkuruhu kai ina tuna ma'aikin Allah indal habibi a gaban masoyinsa in ina tare da masoyin annabi zan ambaci annabi in tuna shi in buga diwani in yi abubuwa na soyayya walam akun kuma ban taɓa kasancewa ba li ansahu a cewar yau na manta da manzon Allah waqtal ajnabi yayin da nake tare da ajnabi wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba ba masoyin annabi a cewar dan ina tare da shi wai in ji kunya ko kuma in manta da annabi dan ina tare da wani bature ko ba yahudi ba abin da ya dame ni kai akwai inda shi yake cewa ni in na ga yahuda ma annabi nake tuna su ma to ga gani ko saboda haka shehu in yana tare da masoyin annabi ya ambaci annabi ya tuna shi in yana tare da makiyin annabin ma ya dai ambaci annabin kuma ya tuna shi almukaddari makiyin nan wanda ajnabi ne wanda yake almukaddari mai gurbata wato rayuwa wanda yake makiyin musulunci kullum bukatar shi kare addini to ni irin wannan mutanen ba su dame ni ba in ina tare da su to haka ake so ka zama duk inda ka je a duniya kar ka manta da shi Ibrahim kar ka cewa yayi nan nazo a ba a cewa ka dinga hayaniya ko kamar na hoto a duk ba wannan ba in magana ta kama a kansa yi magana duk abin da zaka faɗi in ka san shi ya taɓa faɗin abin faɗi nashi ka adana kowa to wannan shine magana duk inda ka shiga kar ka manta da shehu yayin da kake tare da wanda ba san shi ba ko makiyan shi da yawa wani ya dan waya ta zan wai kai sai a zo a ce kai magana akan wani abu ka zo ka dinga maganganu akan shi Ibrahim na ce to me ake so in yi magana akai to in ban yi magana akan shi Ibrahim ba akan wa zan magana wanda ba dan shi Ibrahim din nan ba da makiya sun ga bayan mu to zo da me zai hana ni magana to ka'ida in kana tare da masoyin shehu ambaci shehu wanda ma bai san shehu in ya kira ka dan me ya kira ka bayan ya san na shehu ne kai gaya mai shehu shi ma eh gobe kare ƙara kiran ka
walastu ara kai ni ban taba gani ba mustahsanan wani abu mai kyau abin kyautatawa gaira wajihi in ba fuskar ma'aikin Allah ba shehu ya ce ni ban taba gani wani abu mai kyau ba in ba fuskar Annabi Muhammadu duk abin da zan gani mummuna ne eh ko mun kyan abin to mummuna ne fuskar Annabi ne kawai kyakkyawa falaysa jamalun ai babu ma wani kyau baki daya gaira wajhil mudassiri banda fuskar abin lullubewa da bargon asirin Allah eh lullube mudassiri wanda aka lullube shi da bargo na asiri wanda ba a gane shi shine mudassiri a zan ce ai ya ga jibrilu ne ya ce a lullube shi ko eh gaskiya ne wannan ma eh amma wato wanda aka lullube shi da bargon asiri halitta ba sa gane shi shine ma'anar mudassiri ko muzammilu eh wanda aka lullube shi da asiri lahu ainu alafin min alhujbi shahidan tahiyyar fi hadirul mutahassisi to shine ma'ana wanda gashi dai mutum zaka kalle shi ka gan shi ga hanci ga ido ga kaza shi Umar da Hudiyar radiyallahu ta'ala ya yi bayanin annabi a cikin rimahu wani bawan Allah ya gani ce ya gaji wai annabi haske na yanzu zaka daga Allah an kalin da shi da gemu an ka bayar wani sai da shi a tunaninsa ya ga ai to annabi mutum ne to kuwa ya za a ci haske daga Allah to saboda haka haka lamarin yake shine mudassiri wanda gashi mutum ne amma fa can ciki akwai magana eh al'adami ne amma sahibul haqqin rabbani
muradiya shewa yace bukata ta duniya da lahira kaunil mustafa in kasance ai al mustafa bukata ta a duniya bukata ta a lahira kauni in kasance in zama al mustafa ni ne al mustafa
aina ainihi kuma bakar ka cewa ah to al mustafa na zahiri ko ko aka dauka laya shi wace aina ainihi eh mana in gaya ma abun baka gane ba aina ainihi hakikanin hakikanin sa nake ma magana mhm wa illa kai idan ba haka ba in ban samu haka ba fa mauti to in yi fana'i fihi cikin annan Muhammadu shauqan saboda tsananin kauna li unsiri da komawa ta asali dan asalin dama kuntu kanzan makfiyan ne lam uraf fa ahabbtu an uraf fa khalaqtu khalqan fa ta'arraftu ilayhim fa bi arabuni to in zama ni ne basmalatul wujudi eh mana eh to
ولولا تزاد في الجنان بنوره بصري وليت رسول الله كان مسيرا لمن آمن خالدا كل مسعد وليتها كالسبلين جلين فوقه وليتها كالسجين جعفري وليتها كل اليوم تربة عليه وليتها كل الأمين المؤمن بشري وليتها يوما كنت شربة مائي للبشير المنور أهلل نفسي بالوصال فعله رقيق المهلل صلاتها لا ياسين لا محمد ولا ولولا التذاب
Shi ce da ba don ana jin daɗi ba في الجنان a cikin aljanna ɗin nan guda takwas jannatul majazati jannatul makasi jannatul mawahidi jannatul istiqaqi jannatul wasilati shi ita ce jannatul ma'arif jannatul dar jannatul wasilati jannatul fadilati jannatul darajatul rafi'ati a jannatul maqamil mahmudi in ba dan ana jin daɗi a cikin su ba بنوره da hasken annabi Muhammadu كل مبصر da duk wani mai gani da idan zuciya لما هن نحو الكل da bai nufi je aljanna ya dawwama ba in ba dan aljannan ma ana jin daɗi ne da annaba a ciki ba to da mai gani da idan zuciya to da bai nufi je aljanna ya dawwama ba da sai dai a kyada makafi kawai wanda ba su gani sai su su je su zauna su ta cin dabino da inabi su ta wasa da mata eh to amma da yake aljannan ma ana jin daɗin ta ne saboda hasken annaba da ke ciki shi yasa kowa yake son ta وليت رسول الله sai ce kai da ma dai ma'aikin Allah كان مسيرا ya kasance mai hura wuta نارا wato musa irin yanzu kasance mai hurawa naran wata irin wuta لبرهام ga wannan hadimi nashi mai suna barhama خالدا kuma annabi ya tawwama yana hura wannan wutar كل مسار kai kowane irin hurawa zai mata ya mata ya mata yana karewa ce ina khadimul mustafa in ce gani ya ce shiga wallahi da sai in wani irin menene ake cewa abinda yara suke in an hau tudu din nan alkafira ta ka gaba zai zai zai duro yanzu to ya tawwama yana hura ta to da da da sai in shiga وليتيا da ma dai ni din nan كالسبتين in zama kamar sayyidina Hassan da sayyidina Hussein إذلين masu hawa kan wuyan annabi in yana sallah
إذلين فوقه wato kasib ɗaini in zama kamar sayyidina Hassan da sayyidina Hussein idlaini masu hawa fauka kan wuyansa in yana sallah وليتيا dama dai ni din nan كالصديق in zama kamar sayyidina Abubakar Siddiqu ليتي ai ina ma dai ni din nan in كجعفر zama kamar wani sayyidina Ali mai suna sayyidina Jafaru وليتي kai dama dai ni din nan أكون اليوم in kasance daidai da rana ɗaya تربة عليه ƙasar ƙarƙashin takalmin ma'aikin Allah وليتي kai dama dai ni din nan أراك in zama aswaki للأمين ga amintaccen Allah المبشر me mun albishir a koda yaushe yana ce da ni kai ne shugaban waliyan duniya da na lahira Mm.
وليتيا dama dai ni din nan كنت in kasance يوما daidai da rana ɗaya تربة مائه kwalkwala ɗaya ta shan ruwan ma'aikin Allah kawai a kawo ni a kofi annabi ya kwalkwale kai ina ma dai ni ne wannan وعامل كاس ina ma a ce ni ne mai miƙo wa annabi kofin ruwa للبشير mai miƙo wa lil bashir ga mai albishir ga muminai المنور mai haskaka rayuwata